بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس takwas ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 28 ga watan Oktoba 1998 Al-Sheikh al-Muhaddith Al-Allamah an-Nahrir Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa hafizahullah yace azkarur ruku'i zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a cikin ainihin ruku'un shi waɗanne irin zikirori ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi abin da ake so a yanzu ka iya addu'a kaza ka iya zikiri kaza kana da ta cewa shehunka ko malaminka na da ta cewa to duk baki ɗaya ka aje da kai da su duk Allah ya saka muku da alkhairi yanzu za a bayyana yaya manzon Allah yake me yake yi kafa nawa yake yi waɗanne irin nau'uka salawatullahi wa salamuhu alaihi وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية من ذا الله يكسن شيء أولا الركن معنى أولا قأ أولا قلين ركوء yana yin zikirori iri-iri da addu'o'i mabambanta yanzu daga nan ka fara jin kenan wata magana da malam mai askari ya yi cewa yin addu'a a ruku'u makaruhi ne daga nan za ka fara fahimtar cewa wannan magana kuskure ce domin wasu malaman fikihu sun ce zikirori dai wannan sunna ce a cikin ruku'u amma in abin ya shafi da addu'a a ciki to lallai yin addu'a a ruku'u makaruhi ne sai dai a cikin sujuda to yanzu mala ya fara maka ishara akwai zikirori din da annabi yakan yi sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma addu'o'i to shikenan sai ka saurara sai ka ga wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to wane ne magana shi take da asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam taratan bihaza wa taratan bihaza wani lokacin manzo Allah yayi wannan addu'ar wani lokacin manzo Allah yayi wannan addu'ar zaka ji addu'o'i daban-daban ne ko ya halatta ka hada wannan nau'i da wannan a ruku'u daya ko kuwa sai dai kai ɗaya kai ta maimaita ta to malam ya fara maka ishara akan cewa tunda dai an ce annabi yana zikirori daban-daban addu'o'i daban-daban wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan to kaga ishara ya fara maka akan cewa lallai dai kowace addu'a ta tsaye da matsayinta a ruku'u ɗaya ko wanda zikiri ya tsaye da matsayin shi a rukuni ɗaya ba zai yi a haɗa wannan da wannan ba kamar yadda dai cikakken bayani zai zo awwalan zikiri na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani lokacin yakan yi subhana rabbiyal azim thalatha marratin so uku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim haka yadda ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan yi haka abin da yasa kaga ya kewaye salasa marratin din saboda a wata riwaya ba a samu salasa marratin din ba wanda wannan ya ja wasu malamai ma suka yi musun akan cewa akwai ainihin wato cewa su uku din suka ce sai dai subhana rabbiyal azim ya tabbata cewa su uku suka ce bai tabbata ba dan me domin ko dai ba su sadu da wannan riwaya ba ko kuma sun sadu da ita sun haddace ta ma sun manta ko kuma ta zo musu ta hanyar da gurguwa ce ba za su iya ɗauka ba kamar yadda bayanai za su zo insha Allah wannan hadisi gashi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi wa Abu Dawuda wa Ibn Majah wa Daraqutni wa Tahawi wal Bazzar wa Ibn Khuzaima duk waɗannan malamai su suka ruwaito wannan hadisi Ibn Khuzaima ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi na 604 wa Tabarani fil Kabir الإمام الطبراني يروي أن حديثي أتكم معجم الكبير عن سبعة من الصحابة لدى صحابي بقل الشيخ الفقيه الألباني يتي ففيها ففيه رد على من أنكر ورود ورود التقييد لثلاث تسبيحات وأن حديثي ينا ميد مرتني yana tunkuɗa maganar wasu malamai da suka yi musun cewa akwai inda ya zo da tasbihi uku ɗin. akwai malaman da suka ce kamar yadda na fara faɗe babu inda ya zo cewa so uku akwai waɗanda suka ce babu inda aka samu haka shine albani ya ce to wannan hadisi da muka kawo yana tunkuɗa magana tun da gashi an zo an ce annabi yana haka kabn al-qayyim kama al-allamah ibn al-qayyim wa ghairihi da shi da wani malamin al-imam ibn al-qayyim ya ce babu inda aka ce subhana rabbiyal azim so uku yace an dai tabbatar annabi yana yin wannan zikirin amma cewa so uku yace babu inda wannan ya zo to abin da zai baka mamaki shine ibn al-qayyim da ya wannan maganar wannan hadisin da ya tunkuɗe yana cikin abu dauda kuma ibn al-qayyim ya haddace abu dauda a kan shi abu na farko kenan ibn al-qayyim ya yi musu wannan magana kuma hadisin ya zo a cikin musnad na imamu ahmad kuma ibn al-qayyim ya haddace musnad a kan shi biyu kenan abin da zai fi komai baka mamaki shine ibn al-qayyim ya yi musu wannan magana kuma ya yi sharhin abu dauda to kaga wannan abin da ake so a nuna maka dama Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi sanu uka falatansa za mu karantar da kai karatu yadda ba za ka manta ba illa ma sha Allah ashe da riƙe karatu da manta karatu a hannun wa yake a hannun Allah yake dan haka ya zo cikin sunna ba kyau ka ce na manta sura kaza ko na manta aya kaza sai ka ce Allah ya manta shi ni ko kuma an manta shi ni saboda abin a hannun Allah yake tun daga annabi ma Allah ya ce za mu karanta maka karatu za ka riƙe shi ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so ashe annabi ma an karantar da shi wasu karatuttukan ya manta saboda an shafe ayoyin ko kuma kamar karatun mu na baya yana cikin karatun sai gaba ɗaya ji wannan ayar ta bace mishi ya lalibe ta ya shiga ya fita ya rasa yadda zai dole sai dai ruku'u ya kyale ta Allah ya manta shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kaga wannan kullun abin da ake so ka fahimta shine domin ilimi din nan mallaka ce cikakkiya ta Allah duk abin da kaga ka samu na ilimi di yawan shi to ka ɗauka in an gwada shi da ilimin Allah to kamar misalin annabi Khadir ne ga annabi Musa Khadir ya tafi ko Musa ya tafi koyo karatu wurin Khadir suna cikin tafiya cikin jirgin ruwa sai wani tsuntsu haka sai ya zo ya sauka a jikin jirgin ruwa ana tafiya sai dan sa bakin shi ya tsomi ruwan teku ya sha sai Khadir ya ce wa annabi Musa ka ga wannan ruwa da tsuntsun nan ya sha daga tekun nan me ya rage ta yace babu yace to haka ilimi na da ilimin ka game da ilimin Allah ilimin da Allah ya bani ni Khadiru da kai Musa ba mu rage Allah da komai a cikin ilimin shi ba ka duba yanzu malami professor yazo ya karanta maka karatu harafi nawa ka rage mai cikin nashi kalma nawa ka rage mishi babu to Allah kuma fala tadribu lillahi al-amsal Allah al'amarin shi ya wuce dama mun fahimci wannan da kyau ko al-imam ibn al-qayyim yayi sharhin sunan abi dauda ainihin tahdhib sharhin ainihin sunan abi dauda wanda na taɓa yin bayani akai amma kun ga ga wannan hadisi ya zo ya wuce shi ya manta daga baya kuma sai zo ya ce babu ɗaya kenan abu na biyu kuma kamar yadda na ce ya haddace to menene ya ja ibn al-qayyim yayi wancan musu kamar dai da na faɗa mana shine Allah ne ya mantashe shi abu na biyu kuma a cikin littafin shi ne zadul ma'ad ya yi wannan musu to littafin zadul ma'ad ibn al-qayyim ya rubuta shi da kani in baka san zadul ma'ad ba to a tibbin nabawi da ka sani to juz'i ne daga cikin zadul ma'ad tibbin nabawi juz'i ne shine juz'i na hudu ma a yanzu ta hakikin da su shu'aibul arnaud suka yi da shi da abdul qadir sun buga shi a cikin mujalladi shida duk da fihirarsa shi to a tibbin nabawi shine ainihin na hudu to yanzu a ce maka kamar tibbin nabawi misali guda shida a ce da ka mutum ya rubuta shi yayi kokari ko bai ba yayi to ashe kaga duk abin da za a ce da ka aka rubuta shi sabanin abin da za a ce ane ana dubo inda za a kafe kuskure zai fi saukin faruwa akan abin da ake dubawa domin ya tafi aikin hajji ne al-Imam Ibn al-Qayyim ka duba malanta irin ta Ibn al-Qayyim hafiz ne babban malamin hadisi amma bai da kudin tafiya kasar Saudi Arabia daga kasar Sham ya je aikin hajji sai kin tsafi ya tafi a kasa ya tafi a kasa sai Allah ya sa ya haɗu da wani da ya san shi sai goya shi akan raƙumi aka tafi ya je sai ya zan ya isa fiye da lokacin da yake tsammanin zai kai in ka san a ƙasa zaka je misali zaka ɗibi tafiyar wata uku misali don aka rage maka hanya aka kai ka a mota kwana nawa kaga kana da sauran kwanaki kenan to da ya umra sai ya ga to da zaman banza ban mai hidimar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ya ɗibi daidai lokacin da daga zuwan shi yana yin umra sai a yi hajji kuma sai ya dawo gida to tunda yanzu an kai shi akan abin hawa kun ga ya isa da wuri to shine sai ya zauna ya fara wa rubuta wannan littafi ya sa mishi zadul ma'ad guzurin lahira fi hadi khairul ibad game da shirya fiyayyen halitta shine ya fara tun daga kan haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen rayuwar annabi kawai yake siffanta a wannan littafi to a cikin wannan littafin ne da ya zo wajen bayanin ruku'u sai ya ce to yana cikin sunna manzo Allah yana subhana rabbiyal azim sai ce amma wasu sun ce uku to amma babu inda ukun nan yazo kuma tana nan akan shi kun ga ya manta kenan ko to wannan shine abin da ake cewa malaman hadisi suna da ƙarfin hadda matuƙa misalin wannan akwai wani babban malami na al-Imam al-Bukhari mai suna Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn so da dama zaka ji Imam al-Bukhari yana cewa haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn wannan malamin na Bukhari malami ne mai hadda fiye da yadda kake tsammani yayi karatu gurin malamai fiye da dubu biyu malamai da ya karatu a wurinsu na hadisi babban malami ne a garin kufa yana zaune garinsu yana karantarwa sai ahmad ibn hanbali da yahya ibn ma'inin suka zo suka koyi karatu wurin shi da suka tashi sai suka wuce san'a kasar yaman kenan suka tafi wurin malam abdulrazak as-san'ani ne littafin al-musannaf da suka je suka koyi karatu wurin abdulrazak as-san'ani da suka dawo gida sai yahya ibn ma'inin ya ce ni ko bari in gwada malamin nan tsohon malamin nan namu haddan nan tashi daidai ce karatun da ya ta bamu shekarun da suka wuce ko kuwa ban kaurace wato yana ga ya ji ya karo ilimi ko ma mun fi malam karatu bari mu gwada shi mu gani ashe bai san wannan malami kwararre ba ne da ya ce zai jaraba shi sai ahmad bin hanbali ya ce a'a wallahi kaka jaraba shi kwakwalwar shi na aiki ya ce wallahi sai na jaraba shi shi kuma ahmad bin hanbali ya bin ma'inin mutum ne wajen jarhuwar ta'adil sai ka ce wani irin mutum ne wato kullum kwakula yake ne aibun ka game da hadisi dan kar wata haɗari ta faɗo ciki to saboda haka wai yana son ya gane wannan malami fa inda matsala to kar aje da ni samu watsar da hadisan shi sai samu hadisai talatin cikin hadisan da malamin ya koya mishi waɗannan hadisai sai ya cire guda ɗaya daga cikin kan goman farko ya sake cire ɗaya daga goman farko ya sake cire ɗaya daga goman farko sai kawo hadisi tara tun daga na ɗaya har zuwa na tara na wannan malamin sai ɗauko na goma sai jona hadisin wani malamin ne amma sai danganta ga wannan malamin nashi haka yi wa hadisan guda uku kenan sai rikida su sai da aka je aka tashi karatu tukuna sai ya ce yana da tambaya to kuma malamin yana girmama su an dan gina mishi dan abu kamar yadda ka ga ana gina dan abun nan na gashin tsire haka me yake da suna tukuba to sai aka gina da ƙasa haka shine kamar mimbarin da malamin yake zama sai ya ɗauko Ahmad ibn Hanbali ya sanya dama da shi ya ɗauko Yahya ibn Ma'inin sai ya sanya hagu da shi saboda yana girmama su tunda dama su malamai ne amma suka zo ƙarin karatu a wurin shi to ran nan sai shi Ahmad ya ce kada ka tambaye shi fa yace wallahi sai na tambaye shi sai na jarraba shi to a jiya ban bankar kaza kaza kaza kaza shikenan yace to shikenan suka zo suka zauna da suka zo suka zauna sai ya sanya wani cikin ɗalibai yace in an tashi karatu kai wa malam tambayar waɗannan hadisai ba ka tambayi malam hadisai guda tara na farko ana zuwa kan na goma sai ce wannan ba hadisi na bane aka sake lissafo tara na biyu aka lissafa na ashirin kenan ana lissafawa sai sake cewa wannan ba hadisi na bane da aka sake lissafo tara ta uku aka sake lissafo na ƙarshe na talatin sai ya harari ya haya sai ya rike hannun Ahmad bin Hanbali ya ce wannan kam na san ba zai mini irin wannan rashin kunyar ba kai kuma da aka saka kai tambaya wannan tambayar na san tafi karfin karatunka kai din nan na hagun nan sai ya sa kafa sai to karo shi sai watso shi kafa yace kai ne da wannan lalata kaga hadda to haka suke da karfin hadda shine ya haya bin ma'inin ya zo rungun malamin yace ai na ne dama dan garaba ka malami uban malamai to shine za ga Imam al-Bukhari na ruwaito hadisi wurin shi haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn to duk da wannan haddata su fa ba iya samun matsala ta iya faruwa saboda mutane ne ba ba mala'iku bane mala'iku ne Allah ya halicce su dare da rana Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu dare da rana tasbihi suke ba kakkautawa mun fahimci wannan amma mu dan adam dole ne za a samu wata na kasa wannan na kasa ko an samu ba ta rage darajar malami yanzu dai kaga ibn al-qayyim to kaga kuskure na farko kenan za mu je can babin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka sake ganin wani abu da ya sake yin musu da shi da malamin shi ibn taymiya kuma abin yana nan cikin sahih al-bukhari jama mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa kana ahyana yukarriruha akthara min zalika wannan kissa da na kawo ta al-fadl ibn dukainin al-imam az-zahabi shi ya kawo ta a cikin littafin shi siyaru a'lamin nubala a cikin mujalladi na goma a ainihin a tarihin wannan malami wannan littafi sayarwa alamin nubala ya kamata duk ɗalibin ilimi ya mallake shi saboda littafi ne wanda yake babu kamar shi a cikin musulunci al-imam zahabi ya yi yawo duniyar ilimi duniyar littattafai ya je tattara tarihin malamai tun daga kan sahabbai har zuwa kan zamanin shi shekara 700 na farkon musulunci da ya gama rubutawa sai ya ga ai kuma tun da ya ce tarihin manyan malamai to duk duniyar na wanda malami ya fi manzan Allah babu wani malami ya fi abubakar wani malami ya fi umar ya fi usman ya fi aliyu sai ga to ai kuma bai kawo tarihin su ba sai ya ga ashe kwakwalwar shi tariya mishi malamai ne banda waɗannan sai ya ce to ya kai mai karatu ni kam yanzu lokaci ya kure tsufa ya zo al'amari ya zo ƙarshe ya ce amma ina fatan in ka samu dama ka ciro tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar da umar da usman daga cikin ɗaya littafi na mai suna tarihul islam sai ka haɗa da wannan sayarwa alamin nubala sai zama tarihin annabi shine malamin farko babban malami tunda ya ce littafin sunan shi siyarwa alamin nubala tarihin manyan malamai waɗanda suka haɓaka wanda malami ya haɓaka fiye da manzo Allah a duniya to don haka yanzu da aka samu dama sai aka ciro waɗannan sai suka zama mujalladai uku duk da fihrasa da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar da umar da usman da aliyu sai aka haɗa su a cikin juz'i uku wancan kuma shi asalin sayarwa alamin nubala mujalladi ashirin da biyar ne tare da cewa shi ma mujalladin ƙarshe ya ɓata don haka malaman da suka rayu zamani ɗaya da ibnu imam zahabi tarihin su da ya zo na ƙarshe mujalladin an neme shi an rasa don haka sai aka buga haka don haka za ka ga babu tarihin ibnu taymiya a ciki tunda ibnu taymiya malamin zahabi ne ya jinkirtar da tarihin sai ƙarshen mujalladin kuma sai wannan mujalladin ya bata to amma duk akwai kuma tarihin su a cikin wancan littafin na al-imam zahabi mai yawa to shi ma kuma abin bakin ciki mafi yawancin mujalladan shi sun fata shine tarihul islam da a ce za a samu cikakken shi wannan littafin zai kai mujalladi hamsin kuma duk malami ɗaya ne ya rubuta al'imamin zahabi wanda wannan littafi na kaba'ir ake danganta shi zuwa gare shi Allah ya shirya da mu wa kana ahyanan yukarriruha akthara min zalika wani lokacin manzo Allah yana maimaita wannan zikiri fiye da uku din subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yana maimaita fiye da uku أجاك سيتي يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه عليه السلام كان يسوي بين قيامه وركوعه وسجوده wannan magana da albani ya faɗa sai ya ce ba wai asalin hadisi ba ne ya zo ƙarare ya ce annabi na maimaita subhana rabbiyal azim fiye da uku ya ce amma mun fa'idanci wannan ne mun ƙaru da wannan ilimi ne daga cikin hadisai waɗanda suka zo ƙarara cewa annabi na daidaita tsakanin tsawashi da ruku'un shi da sujuda shi mutum da ku annabi yana daidaita tsakanin sujudan shi da ruku'un shi da tsaiwar shi tsaiwar shi ai mun je kan karanta wani lokacin doguwar sura ko to doguwar sura za ka haɗa ta da subhana rabbiyal azim kafa uku ashe ka ga ne fiye da haka kenan wani lokacin yace kama ya ati aqaba hadal fasli kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka a ainihin karshen wannan ainihin fasli wa balaga marratan fi takrariha fi salatil layli wani lokaci manzo Allah ya kai matuƙa wajen maimaita waɗannan zikirori a sallar dare hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi har sai da ruku'un shi ya kusa tsaiwar da ta kai kusa da tsaiwar shi ma'ana ruku'un shi saboda yawan maimaita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim har sai da ruku'un ya kusa tsawo ɗaya da tsaiwar shi da ya wadda ya fatiha da sura wa kana yaqra'u fihi salata suwarin min at-tuwal kuma annabi ya karanta ainihin surori guda uku ne daga cikin surori mafi tsawo a alkur'ani albakara wan nisa wa ala imran su ne ya karanta to aka ce wani lokaci sai ya zama da ya karanta su ruku'un shi kuma ya kusa da wannan tsayuwar kaga shi yayi da yawa kenan ya takhallalu ha du'aan manzo Allah ya cike wannan ainihin wato ruku'u nashi da addu'a wa istighfaran da kuma roƙon gafara Allah kama sabaka fi salatin laili kamar yadda bayani ya gabata a cikin ainihin wato sallar dare na fatan mun gane
ثانيا ذكر نبي سبحان ربي العظيم وبحمده
ثلاثا shi ma su uku to ka gani abin da kullum ake so ka fahimta ke yanzu wancan hadisin daban wannan daban wani lokacin sai kai subhana rabbiyal azim kafa uku ko fiye da uku wani lokacin kuma sai kai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kaga an samu karin wa bihamdihi to daban-daban ne wani lokacin annabi ya tsaya iyakar azim din wani lokacin ya ƙara hadda wa bihamdihi salasan ita ma wannan din su uku sahihun malam yace wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dawuda al-imamu abu dawuda ya ruwaito shi wa darqutni da al-imamu darqutni wa ahmad da al-imamu ahmad wa tabarani wal baihaqi da al-imamu tabarani da baihaqi dukkan su sun ruwaito wannan hadisi ku kun ga wancan hadisi da muka gama karantawa hadisin farko a karatun yau din can cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi in kuka duba albani ya takharijin shi ne ya nuna wani da wani da wani amma bai bayyana matsayin shi wajen ya inganta ko bai inganta ba to kun gani abin da muke faɗe ɗe mantuwa ce shi kanshi Allah ya ɗora mishi albani akan hakan ne in ba haka ba tun a farkon wannan littafi ya ce duk wani hadisi wanda na ruwaito shi zan ainihin faɗi matsayin shi dangane da ainihin inganci ko kaza kaza to me yasa bai faɗa a nan ba sai ka zarge shi sai ka ce mantuwa ce don haka malamai suka yi al-istiqra suka yi nazarin fatihul bari baki ɗaya na ibnu hajar ibnu hajar idan bukhari ya zo da hadisi in ya fitar da fikihun da zai fitar to sai ya rage wani fikihun kuma sai ya ce sai mun je gaba inda bukhari zai maimaita wannan hadisi insha Allah za mu karasa fitar da sauran fikihun sai malamai suka duba duk inda ya ce insha Allah in mun je wuri kaza din nan yana zuwa sai Allah ya tuna mishi sai ya karasa abin da ya alkawari duk inda ya manta cewa insha Allah din in ya je can din ma sai Allah ya mantar da shi dan haka Allah yake wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah kar ka sake ka ce zan yi kaza gobe ko an jima sai kai marmaza ka ce insha Allah sai Allah yake wadhkur rabbaka idza nasita in kuma har ka manta to kai marmaza ka ce wani ina nan zuwa karfe tara kaza kaza kaza sai kuka ci gaba da labari sai ka tuna sai ka ce insha Allah sai a ce a'a wannan insha Allah ne ya kawo ka anan sai ka ce ta dazuci ta dazuci na karasa shine wadkur rabbaka idza nasita duk sanda ka tuna sai kamar maza ka faɗa to a ƙarƙashin haka idan dai misali mutum ba da gangan ne yayi ba ba laifi misali ka ce wallahi ba zan zo gidanka ba sai bayan rana kaza kaza kaza kaza sai can sai ka tuna sai ka ce insha Allah to in ka ga dama yanzu ma zaka iya tafiya da an taba ka sai ka ce ai dama na ce insha Allah to Allah bai nufi sai wannan lokaci ba shine na zo yanzu amma in kana sane da gangan ka ki faɗar insha Allahu to an jima ko ka faɗi ta ba za ta amfanar da kai ba galisan zikiri na uku subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi tsarki da albarka sun tabbata ga Allah ubangijin dukkanin mala'iku har ma da mala'ika jibrilu wannan kalmomi subuhun quddusun ga sai fassara sai ya ce qala abu ishaqa الإمام أبو إسحاق الحربي كينا من لتاف غريب الحديث قاموس نينا حديثي wannan kamus sai ran da wata matsala ta kama a cikin littafin nan zan zo muku da samfurin shi za ku gani mujalladi biyar ne juz'i goma sha biyar almajirin imamu ahmad ibnu hanbali shine ya rubuta shi yace Allah ya ji kan imamu ahmad ibnu hanbali yace tun muna kanana ya tarbiyyar mu akan sunna yace kuskure in ya ga ka kuskure yace muna yan kanana kuskure ga ka kuskure sunna a wajen sallah yace sai ya tsaya duk da kai dan yaro ne sai ya gyara maka yace dan haka sai muka taso da shauƙin sunna dan haka sai ya zama da ya taso sai ya zama babban malamin hadisi to sai ya zama cikin hidimar da yawa manzon Allah shi kuma shine sai ya zauna sai ya rubuta littafi yana fassara kalmomi masu wahala waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe su a cikin hadisi ko sahabbai ko makamantan haka kuma duk kalmar da zai fassara sai ya kawo maka da isnadi sannan in ya fassara in akwai wata aya a Qur'ani da za ce shaidarta sai ya kawo in akwai wani hadisin daban sai ya kawo in akwai wata waka ta jahiliya ce ko ta musulunci da za ta shaidar wannan kalma sai ya kawo al-Imam Abu Ishaq al-Harbi kenan sunan shi Ibrahim Ibrahim Abu Ishaq al-Harbi almajirin Imam Ahmad ne Albani yace Abu Ishaq ya ce as-subbuhu innan alladhi yunazzahu an kulli su'in in aka ce subbuh wanda ake tsarkake shi daga duk wani muni to wane ne zai tsarkaku daga duk wani muni a duniyan nan sai Allah madaukakin sarki al-quddus kuma al-mubarak mai albarka wakila wasu malaman suka ce ma'ana al-quddus shine at-tahir mai tsarki wa qala ibn sida ibn sida kuma shi kuma wani babban malami ne mamakin Allah shi makahu uban shi makahu kuma ya girma ya zama babban malami to shi ne sai ya yi littafi shi kuma littafin shi da ya yi sai ya ainihin zama fassara kalmomi yake yi na larabci wato kamus ne na larabci gaba ɗaya da kuma qur'ani da hadisi mun fahimci wannan da kyau ko to daga nan ne a shekul allamatul albani ya ɗauko za mu faɗi cikakken sunan littafin don albani zai kawo takaitaccen sunan littafin yadda mai yiwa ka ruɗu ka ɗauka wani littafi ne daban to za a faɗi cikakken sunan littafin ibn sida ya ce subuhun quddusun din nan min sifatillahi azza wa jalla siffofi ne daga cikin siffofin Allah madaukaki li'annahu domin shi Allah yusabbahu ana tsarkake shi wa yuqaddasu kuma ane mishi ainihin wato kirari da cewa shi mai albarka ne sai albani yace lisanul arab ka duba lisanul arab to me yiwa yanzu da albani yace ka duba ainihin lisanul arab zaka tafi ka je ka duba lisanul arab na ibn al-manzur al-ifriqi akwai wani mutumin ainihin kasar tunis da ya kama sima wajen mujalladi goma sha biyar sai sa mishi lisanul arab kalmomi ne yake fassarawa kamus ne to shi kuma fa'idar littafin shi shi wancan shine duk inda wata kalma take bare ce ba larabci ba ta shigo sai ce wannan kalmar ba larabci ba ce gwaranci ne amma larabawa sai suka murɗe shi kamar kalmar zindiq kalmar zindiq ba larabci ba ce kalma ce daban ta wani harshe sai ta shigo to irin waɗannan kalmomin yana yana tsuntsince sai ya fitar da su idan da wata kalma da laraba ke amfani da ita sai ce larabawa na amfani da wannan a madadinta misali yanzu a hausa tagiya da bahaushe yake cewa tagiya ba hausa ba ce ai tagiya daga ɗagutu li'anna tagiya tabqa ala ra'asika duk ta shallake komai a kanka ta haye sama taga ta yi maka ɗagawa can sama ta haye to sai suke ce mata tagiya mun fahimci wannan to ba wuce sai ce tagiya to kaga larabci ne hula to ibn al-manzur in yazo sai ce wannan tagiya misali ba hausa bace kaza kaza sai ce hausa suna kiranta hula jama'a mun fahimci wannan da kyau to shine fa'idan nashi littafin wannan lisanul arab din na shi wannan malami ibn sida asalin cikakken sunan littafin al-muhkamu wal muhit al-azim al-a'zam في لسان العرب المحكم والمحيط الأعظم في لسان العرب cikakken sunan littafin kenan Allah ya shirye da to kun ji jama'a shi yasa yana cikin sunna kenan in kai ruku'u sai kai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh sarki da albarka sun tabbata ga Allah ubangijin dukkanin mala'iku baki daya har ma da mala'ika jibrilu an ware jibrilu anan ne kamar yadda Allah yakan ware shi a Qur'ani dan girmamawa amma shi ma dai ɗaya ne cikin mala'iku wannan hadisi al-Imam Muslim wa Abu Awana su suka ruwaito shi rabi'an addu'a ko kuma zikiri na uku wanda yake hada da addu'a shine subhanaka allahumma wa bihamdika sarki da ɗaukaka sun tabbata gare ka ya Allah Allahumma ghafirli Allah ka gafarce ni Allah ka yi min gafara to kun ga mahallin shahir kenan akan cewa ashe annabi yana yin addu'a a ruku'u to maganar ɗazu da na fara faɗe ashe kamar malam mai askari da yake yin addu'a a ruku'u makaruhi ne to kaga kuskure ya faru kenan tun daga shi ya ce Allahumma subhanaka Allahumma tsarki da ɗauka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika da godiya gare ka Allahumma ya Allah izfirli Allah ka gafarce ni Allah kai min gafara wa kana yukfiru fi ruku'ihi wa sujudihi manzo Allah ya kasance yana yawaita yin wannan zikiri da addu'a a ruku'in shi da sujudar shi ya ta'awwalul qur'an yana koyi da alqur'ani to zamu ji menene ake nufi da wannan hadisin dai gashi al-bukhari wa muslim su suka ruwaito shi wa ma'ana qawlihi ya ta'awwalul qur'ana ma'anar cewa yana koyi da alqur'ani din nan da aka ce ya amalu bima umira bihi fihi ai manzo Allah yana aiki da abin da aka umarce shi a cikin alqur'ani ai fi qaulillahi azza wa jalla wato inda Allah madaukakin sarki ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi kana mai godiya ga ubangijinka kuma ka roki gafarar shi innahu kana tawwaba Allah ya kasance mai karban tuba ne to sai manzo Allah in ya zo ruku'u ko sujuda sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli kun ga yayi koyi da alqur'anin kenan sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa zaka iya yin wannan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli to kuma ya kamata ka kiyaye ka'ida ta imla'i kaka zo ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli a wannan hausa kai kenan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghafirli ko a karatun allo ai in aka ce alu da suka ko alu da taɗi ka san in wani abu ya biyo bayan shi ina ma'ana alu da suka an soke shi ina ma'ana alu da taɗi an wuce da shi kenan dan haka sai ka ji bismillahir rahmanir rahim baka cewa bi ismillahi arrahmanir rahim saboda duk alu alu ne wannan gurin to haka nan ma allahumma ghafirli zaka ce khamisan zikiri na biyar ko addu'a ta biyar annabi yakan yi addu'a ya ce Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basri wa mukhi wa 'azmi wa fi riwaya wa 'idhami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin yanzu wannan addu'a ka duba me babu a ciki ka tsaya ka ji zikirorinta da kyau Allahumma laka raka'atu Allah gare ka ne ruku'u wa bika amantu kai kaɗai na yadda da kai don hikimar gabatar da shi ɗin kenan madadin ya ce amantu bika na yadda da kai sai ya ce da kai kaɗai don kar wani ya samu shigowa kamar yadda kake cewa iyaka na abudu baka ce na abudu iyaka ba kai kaɗai na yadda da kai shi kenan ba wani kuma walaka aslamtu gare ka na musulunta an rabbi Allah kai ne ubangiji na khasha alaka sam'i jina ya risanar da kai gare ka ma'ana jina magana kunne na da ke jin magana to ji din yana kankan da kai gare ka wa basri hakanan ido na yana kankan da kai gare ka ma'ana ina bauta maka ta hanyar jina ta hanyar ainihin gani na abin da wannan hadisi yake son ya nuna mana shine ashe bautar Allah duk gaɓoɓinka ma suna bauta wa Allah jin kaɗin nan to akwai nau'in ibadar da zai yi shine duk abin da zai ji kar ya zama ya ji abin da shari'a ba ta yadda ya ji ba na daga cikin abubuwan da shari'a ba ta yadda ka ji ba munanan kiɗe-kiɗe munanan waƙoƙi tsegumi gulma da makamantan haka sa'annan zancen da ba a son ka ji idan ana tare da wani sai wani ya ce to wani da Allah zo mu gana dama dai a ka'idar gana shine annabi ya ce in ku uku ne to bai halatta mutum biyu su ware su gana ba amma ana tare mu goma mu talatin kana son ganawa da wani to sai ka kira shi gefe guda sai ku gana wannan ya halatta to tun da ya halatta to kuma bai halatta cikin mutanen da ba a san su ji zancen nan wani zai kara kunnen shi haka yana jin me ake cewa manzo Allah yake duk wanda ya faɗi haka ranar alkiyama za a narka dalma a tura a kunnen shi saboda ya ji zancen da ba a son ya ji wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi shi yasa ke ce magulmaciya kina da kishiya ranar da ba ranar kwanan ki ba ran nan ki ba bacci sai ki dauki buta za ki tafi ban daki sai ki je ki fara kunne me suke cewa wallahi kin wahalar da kanki duk wadda ta saka kishi a zuciyarta wallahi ta haɗu da bala'i duk abin da mijin ya siya ya zama mata kishiya mijin yana cewa na yi sabon gida ba fa murna za ta yi ba sai gaban ta ya faɗi to wannan sabon gida da ma ni kaɗai ce to sai ta fara tunanin to yanzu kuma zai ce zai amarya kina ganin ya siyo akwati kafin ya ce uwar gida ga akwati na siyo miki sai gaban ki ya faɗi ko aure zai yi saboda kin fitini kanki da kishi jama'a mun fahimci wannan malamai suka ce yana daga cikin abin da ke maganin kishi ke din nan ki rinka karanta rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Allah karka sanya mana kiyayya da gaba a cikin zukatan mu game da ƴan uwan mu mu'minai wannan kishiya ta ki ƴar uwarki ce mu'mina ƴar uwarki ce musulma ko abokiyar zaman ki ce ku roki Allah kada Allah madaukakin sarki ya sanya miki wannan ainihin zafin kishi daga cikin zuciyarki in ba haka ba sai ki ta wahala to zancen wasu dai kam haramun ne ba su yarda ka ji ba ka je ka ji to balle kuma a ce sai sun gama ganawa wannan ɗaya ya zo ya zauna sai ga wani ya kira shi wai me ya gaya maka a da ana son ka ji ai da an fasa ta a cikin jama'a tun farko tunda aka ware shi to ba a buƙatar ka ji ne Allah ya shiryar da mu to dan haka wannan ya nuna kenan da jinka da ganinka duk za ka bauta Allah da su kuma wajen bautar Allah su zama suna kankan da ga ainihin Allah wa muhi haka bargon jikina muhu bargo to bargon jikina ma na kankan da kai gare ka ya Allah wa azmi da kashina wa fi riwaya a wata riwaya wa izami da dukkan kasusuwan jikina suna kankan da kai gare ka wa asabi da jijiyata ko jijiyoyina duk baki ɗayansu suna kankan da kai gare ka wa mastaqallat bihi qadami duk abin da kafafuwa na kafata ke dauke da shi ma tana ainihin wato suna risinar da kai lillahi rabbil alamina ga Allah ubangijin halittu baki daya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kalma da yace wa mastaqallat din nan ga ta ya fasara ta yace ai ma hamalat wato duk abin da kafata ke dauke da shi to duk gaba ɗaya ga Allah suke sun kiyawa min al istiqlali wato daga ma'ana al istiqlal tsayuwa da kai bi ma'ana al-irtifa wato ɗaukakuwa duk abin da yake ɗauke akan kafata ga Allah ne fa huwa ta'mimun ba'da takhsis wannan ainihin kun ga ya game bayani ne bayan da ya ɗaiɗaiɗaiɗai bayan da ya rarraba da jina da ganina da ɓargona da ƙashina da jijiyata sai kuma yake da duk abin da kafata ke ɗauke da shi to ga Allah yake risanar da kai wannan hadisi al-Imam Muslim wa Abu Awana wa Tahawi wa Darqutni sune suka ruwaito shi sadisan lafazin zikiri ko addu'a ta shida Allahumma laka raka'atu ya Allah gare ka ne ruku'i wa bika amantu na ainihin wato da kai ne imani wa laka aslamtu gare ka na musulunta na miƙa wuya wa alaika tawakkaltu ya Allah gare ka kaɗai na dogara ina ma'anar dogaro ga Allah shine ka bi asbab ka bi sabubban biyan buƙatarka sai kuma ka koma ka tabbatar da cewa tun da ka bi hanyoyin biyan bukatar to wa zai biya bukatar shine Allah kana jin yunwa to ka ci abinci cin abincin nan sababi ne na ka koshi to sai ka dogara ga Allah sai Allah ya sa abincin albarka sai ka koshi ka fita kasuwa ka je neman kuɗi ko ofis ko gona ko wani wuri daban sai ka ainihin dogara ga Allah ne zai kawo to amma sai zan ka kwanta ko ka riƙe tarbi a masallaci ka ce ka dogara ga Allah a'a wannan kayi sakarci ne baka dogara ga Allah an rabbi Allah kai ne ubangiji na kashi a sam'i wa basri jina da gani na ya risinar da kai gare ka yayi kankan gare ka wa dami haka jini na wa la'ami da nama na wa azmi da kashi na wa asbi da jijiyata dukkan su sun kankan da kai gare ka lillahi rabbil alamina gare ka ya Allah wanda kake kai ne ubangijin halittu baki daya wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci to waɗannan addu'o'i zaka ga suna cike da abubuwa waɗanda suke na ainihin aqida da nuna sallamawa ga al'amarin Allah yanzu kalmar ka ta farko ka ce wannan ruku'un da kai ga Allah kai ina ma'ana haka ya zan babu shirka a cikin zuciyarka ba ka yi ruku'un nan ba ne ga wani gunki ne mutum ne rana ce kowane ne zama ba shi kaiwa ba yadda bakinka ke faɗi haka abin yake a aikace abu na farko kenan abu na biyu ya zama babu riya riya shine kana yi ga Allah amma kana son wani ya gani riya ta shigo kanwa shirka ko kuma sum'a kana yi ne ga Allah amma kana son aje a yaɗa labarinka kanwa shirka ce ita ma to sa'an nan ya zama wannan cewa da kai ka yadda da Allah ina ma'ana ka yadda da Allah kamar yadda ka san maganan nan da ke fita daga bakinka ka tabbatar da cewa maganar ka ce ba maganar wani ba to haka ake so ka yadda lallai dai Allah akwai shi Allah shi ya ka to kuma kamar yadda ka san wannan murya da ke fita muryar ka ce kai kadai a duniyar nan ba muryar wani suke fita tare ko haka ake son ka bautawa Allah shi kadai karka haɗa shi da kowa ko ko kana shakkan muryar nan taka ce ko ba taka ba kana shakka cewa muryar nan tana haɗa da ta wani a yayin da take fita to haka kake tabbatar maka ka bauta Allah wahdahu la sharika lahu a lokacin da Allah zai halice ka akwai gudunmawa wani babu haka ainihin sanda ka tashi bauta mishi karka haɗa shi da wani da ka haɗa shi da wani aka tashi kiyama sai ce ina waɗanda suka bauta min suka haɗa ni da wani su tafi wurin waɗanda suka bauta wa ni na fi ƙarfin a haɗa ni da wani wato Allah wahdahu la sharika lahu sannan cewa da kai ga Allah ka musulunta wato kana ishara akan cewa ka miƙa wuyanka ga Allah shine ma'anar musulunci Allah ya sargafa maka igiya ta ja kai kuma ka bi shi ta biyayya sai inda ya ja ka ya kai ka to wannan kaga ashe ana son a koya maka wani tawali'u ne idan da kai kana girman kai ai ku ne musulmin asali ku ba musulunta kuka yi ba to gashi a ruku'un ka kana cewa walaka aslamtu ashe musulunta kai kuma yanzu wa yake faɗan wannan kalma asali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to musulunci ya hana kaiwa wani gorin wani tubaye wani musulunta ye yana cikin alqur'ani yana cikin sunna inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu tuba Allah yana son masu tsarki yana cikin sunna annabi yana addu'a ya idar da ainihin alwala Allahumma ja'alni min at-tawwabina Allah ka saka ni cikin bayi masu tuba to dan haka malamai suka ce haramun ne ka dubi wani ka ce wani ai ku tubabbu ne duk wanda ka gani a duniyan nan ai tuba yayi manzon Allah ne kawai Allah ya taso da shi haka amma kai din nan kowane ne kai in kai ba musulunta kai ba babanka musulunta yayi ko kakanka ko kakan kakanka ko kakan babanka ko dai can dai aka laluba dai cikin jininka sai an samu wani wanda yake tuba yayi to dan me za ka yi gori a shi yasa jama'a babu kyau waɗannan kalmomi na daga cikin kalmomin da suke kyamatar da waɗanda za su shiga addinin musulunci har ya zama reverend fathers da fastoci suna wa'azi a cikin churches cewa to ka je ka ba addinin nasu amma kuma za su zo su ne maka gori ai kai sabon shiga ne a addini kai tuba kai ba za a auren maka da ɗaya ba saboda me saboda kai sabon tuba ne sai mutum ya je yana neman aure sai ce wannan sabon tuba ne sai ka je za ka yi aure sai a ce a ba tuba te ba duk da aka taro maka da gwaggo da kaka da inna da gwaggo da duk sai su taru ya za ka auri wadda ta shiga musulunci kwanan nan to ita gwaggo da ita aka fara ke da ita aka fara musuluncin ku yasa babu wannan a cikin addinin musulunci jama'a Allah ya shiryar da mu to sannan ka nuna wa Allah ka dogara gare shi to wannan ainihin lafazin hadisi mun gama bayani akan shi sai ce sabi'an na bakwai سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أريكي يا تبتغ الله وانديكي ملن جاي شيني ذي الجبروت ملن جاي بين يديسو kuma ba wanda ya isa yadda yake so a kan shi shine asalin jabir jabrut jabbar Allah aljabbaru ne ya yi yadda ya so kuma ba a isa a yi yadda ake so a kan shi ba sannan Allah zuljabrut ne bayan shi jabbaru ne kuma yana da wannan siffa ta jabrutiyya ɗin ya yi yadda ya so ba wanda ya isa yadda yake so a kan shi wal malakut Allah kuma ma'abocin sarautu ne dukkan sarautu baki ɗaya na Allah ne wal kibriya'i Allah shine ma'abocin girma wal'azma da kasaita da bunƙasa da isa da cika da batsewa sai Allah kaɗai wa haza qalahu fi salatin layl wannan irin addu'a annabi a sallar dare yake yin ta waɗannan kalmomi aljabarut wal malakut nan sai ce huma mubalaghatun min aljabari wato siffanta Allah akai da siffa ta kaiwa matuƙa daga aljabar wa huwa alqahar wato rinjaye wal mulk da kuma sarauta da malakuti nan to daga ainihin wato mulku wa huwa tasarruf shine ainihin tasarrufi ya sarrafa ya mulki komai ai sahibul qahri wa tasarruf al balig wato Allah shine ma'abucin rinjaye da kuma ainihin jujjuwa al'amura cikakkiyar jujjuyawa kullum minhuma ghayatuhu kowanne daga cikin ɗaya guda biyun Allah ya kai matuƙa a kansu wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi wannan fa'ida al-Imam an-Nasa'i بسند صحيح بإسناد من إنجنش الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني يتي فائدة ذا فائدة وتريد مكاوة أن ذكرورين ركوع وأكون الشرح واندزي وانديك ذاك غينا دا فائدة دنغني دا أينهم وأن ذكروري يتي هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا shin an shar'anta wa mutum ya haɗa waɗannan zikirori baki ɗayansu a cikin ruku'u ɗaya ko kuwa ba a shar'anta ba wato a ruku'u ɗaya ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subuhun quddusur rabbul mala'ikati war ruh allahumma laka raka'atu har zuwa ƙarshe an shar'anta maka a ruku'u ɗaya duka haɗa waɗannan addu'o'i ko ba a shar'anta ba ikhtalafu fi zalika malaman fiqh sun yi sabani game da haka wa taraddada fihi ibn al-qayyim fi zad amma dai ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya kai komo shi bai samu matabbata guda ɗaya ba kamar ya ce ya halatta a hada sai bai ce ba kamar ya ce bai halatta ba don haka shi sai zama ba shi da ra'ayi a kai shakka ta shiga cikin shi dangane da al'amarin shi shine asalin dama shakka ya zama abu biyu ne kai nan kai nan baka karkata akan ko ɗaya ba kana karkata akan ko ɗaya sai a ce ya zama zato to ibnu qayyim shi dai bai goyi bayan ko ɗaya daga cikin waɗannan ba yayi taraddudi yadda yake ba za ka iya gane wacce fahimtar daga cikin biyun ya tafi akai ba wajen zaman nawawi fil azkari bil awwal al imam an-nawawi shi kuma ya yanke hukunci akan na farko din a cikin littafin shi al azkar wato shi nawawi yace ya halatta akan a hada din shine jazmin ya yanke jazman ya ce ya halatta dukkan haka suka yi su a cikin ainihin abin nan a cikin na farko din fa qala ga abin da nawawi ya ce wal afdalu an yajma'a baina hadhihi al adhkar kulliha in tamakkana imam an-nawawi ya ce abin da yafi falala shine mutum ya haɗa waɗannan zikirori baki ɗayansu a ruku'u ɗaya inda ya ga cewa abu ne mai yiwuwa abin da yake nufi da abu ne mai yiwuwa in ya ga ba zai tsananta wa kanshi ba ko kuma in liman ne in ya ga ba zai tsananta wa mamu ba wa kaza yanbaghi an yaf'ala fi azkari jami'il abwab Nawawi ya ce to dukkan zikirorin sauran matsalolin ma haka ya kamata a ce game da su kamar du'a'ul istiftahi duk addu'o'in na ya halatta ka haɗo su mun fahimta Imam Nawawi ya ce ba laifi zikirorin wajen dagowa daga ruku'u zikirorin wajen sujuda ya ce duk ya halatta har ma ya fi falala wato ka haɗa su din wata akabahu abu tsayyib wani babban malami mai suna baban tsayyabu siddiq hassan khan wani indiya ne wato malami ne babban malami mujtahidi shahararren malami a kasar indiya ta so yana da'awa ta salafiyya har suka mishi sharri lokacin suka ce shi'a ne kaza kaza kaza kaza sai waye gari kuma shi ke bugawa da yan shi'a da sauran kungiyoyi batattu har ya zama ba a jin muryar kowa a kasar indiya a wannan lokacin sai shi yau kamar shekara ɗari da tamanin da suka gabata. To shi ne sarauniyar Indiya a wancan lokacin sai sha'awar shi ba ta da miji sai ta aiko za ta musulunta kuma tana son in ta musulunta ya aure ta sai ce ya yarda. Ta musulunta ya aure ta ta raba ƙasa ta bashi rabi ga malanta ga sarauta a ce akara makallahu kuma a ce yallaɓai. To shi ne wannan babban malami ne ya yi sharhin littafin al'imamin shaukani mai suna addurarul bahiya ya sa mishi arraudatun nabiyya littafi ne na fiqhu zai baka mamaki fiqhun hadisi ne yaji a cikin mujalladi biyu yana da littafai burtik ga sunan masu yawa jazakumullahu anil islami khaira siddiq hasan khan kai daga jin khan ka san indiya ne ko pakistan faqala ga abin da yace fi nuzalil abrar a cikin littafin shi mai suna nuzalil abrar a cikin shafi na 84 ya ce a'a yadda nawawi ya faɗi din nan ba haka bane ya ce ya ati marratan bi haza wani lokacin da ya zo da wannan wa tilka bi ukra wani lokacin kuma ya zo da irin wancan wala ara dalilan alal jam'i shi wannan malami ya ce ban ga wani dalili da zai hukunta iya haɗa waɗannan zikirori ba domin kuwa wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yajma'uha fi rukunin wahidin domin ba a samu hakika manzo Allah yana haɗa su a cikin rukuni ɗaya ba a ruku'u ɗaya ko a sujuda ɗaya ba a samu ba duk inda aka ce dinnan kowanne ruku'u ne mai zaman kanshi kaga salafiyanci kenan ko ma'ana eh mun ji dai annabi yayi waɗannan zikirori bai wuce ya ce to duk in an haɗa su shi ya fi falala an jefi tsuntsu da yawa kenan da dutse ɗaya shi ko wannan sai ce a sai mu duba yaya annabi yake sai mu ma to ba a ce annabi na haɗa ba to mu ma kada mu haɗa shi ne sai yake cewa bal ya kulu haza marratan wani lokacin ya faɗi wannan wa haza marratan wani lokacin ya faɗi wancan wal ittiba'u khairun min al ibtida'i biyayya sunna shine alheri fiye da bin bid'a malam yace wa hadha huwa al haqqu insha Allah ta'ala ash-shaykh al albani yace wannan magana da malamin ya faɗa ita ce gaskiya in Allah madaukaki ya so lakin sai dai kuma qad sabata fi sunna italatu hadha ar-rukni wa ghairihi to ai ya tabbata a cikin sunna cewa annabi yana tsawaita wannan rukuni na ruku'u da sujuda da wasu abubuwan kama ya ati bayanuhu hatta ya kuna qariban min alqiyam kamar yadda bayani zai zo har ma aka ce ruku'un annabi yakan kusa zama kusan daidai wa daida kusan su zama tsawo daya da tsayuwar shi fa idza arada al-musalli al-iktida'a bihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadhihi sunnah to idan masallaci mai yin sallah yana son ya koyi da annabi a wajen wannan sunna wajen tsawaita ruku'u fala yumkinuhu dhalika illa ala tariqatil jam'i to kaga ba zai yiwu ba kenan sai dai ya hada wannan addu'a da wannan zikiri da wannan addu'a ko allazi zahaba ilaihi an-nawawi ra'ayin da nawawi ya tafi akai wa qad rawahu ibn nasr albani yace wannan irin magana ibn nasr al-marwazi ya ruwaito ta fi qiyamil layli a cikin littafin shi mai suna qiyamil layli shafi na 76 an ibn jurayjin daga ibn jurayjin an afa'in daga afa afa utabi'i ne ya tafi akan haka cewa din tutun da dai an ce annabi yana tsawaitawa to ya za ka ka iya dacewa da wannan suna ta tsawaitawa to sai ka haɗa addu'o'in daban-daban ke to albani ya ce to sai dai a bi wannan hanyar ana son a dace da wannan sunna ta tsawaitawa ko wa illa in kuwa ba haka ba to ala tariqati takraril mansus alaihi fi ba'd hadhihi al-adkar sai dai a bi hanyar maimaitawa kai ta maimaitawa kamar yadda nasi ya zo a cikin wasu zikirori daga cikin waɗannan sai albani ya ce wa haza aqrabu ila sunna wannan shi yafi kusa da sunna wato idan subhana rabbiyal azim din ka dauka to ita maimaita ta in ma 50 zaka yi in ma kafa 100 zaka yi to kai ta maimaita ta wannan shi yafi kusa da sunna da a ce din ka dauki wancan ka hada da wannan ka dauki wannan ka hada da wannan din jama'a mun fahimci wannan to kamar yadda ya faɗa gaskiya wannan din ita ce tafi kusanta sunna to kun ga wannan shi ake kira fiqh duk sanda ya zama baka da dalili akan matsala to sai shehu usman ya ce ba za ka fusgi mutane da karfin siyasa taho a kai ba sai dai kai wa mutane nasiha da shiryawa ka ce jama'a yin kaza shi yanzu nawawi ga abin da ya ce wannan malami ga abin da ya ce shi kuma albani da ya dubi waɗannan maganganu sai ga kowa akwai abin da ya hanga shi ya sa ya faɗi wannan magana to amma menene za mu ga ya fi kusanta sunna shine mu ce to tun da dai an samu annabi yana maimaitawa to mu ma mu ce ka ɗauki zikiri ɗaya kai ta maimaita shi a cikin ruku'u kai ta maimaita shi in ka zo wani ruku'un ka ɗauki wani kai ta maimaita shi in ka zo wani ruku'un ka ɗauki wani kai ta maimaita shi sai zama ka dace da abubuwan guda biyu ke na farko dai baka haɗa ba tunda an ce gashi ba a samu inda annabi ya haɗa ba na biyu ka yi tsawaitawa ɗin amma kai ta maimaitawa kuma yana da akwai dalili akan annabi na ta maimaitawa akwai dalili akan annabi na tsawaitawa amma babu dalili akan annabi na haɗawa jama'a mun fahimci wannan to kamar yadda kaji na fara faɗi za ka iya yi a ruku'un farko kai subhana rabbiyal azim a ruku'u na biyu kai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ruku'u na uku kai subuhun qudusur rabbul malaikati war ruh jama'a mun fahimci wannan babu laifi akan haka za kuma ka iya ɗaukan guda ɗaya dukkan idan da sallar ka guda ɗaya da shi a ruku'un farko da na biyu da na uku da na hudu duk kai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi haka idan da sallah Allah ya shirye da mu malam yace wallahu a'lamu Allah shine yafi sanin daidai to bahaushe dai a cikin karatun bahaushe in ka ce wallahu alamu duk karatun da ka biya mishi kuma sai sai ji jikin shi ya sanyi to ai ladabi ne da tawali'u ga Allah wato in malami ya gama baiwa bahaushe fatawa in ya ce wallahu alamu sai kuma ka ga mutum jikin shi ya sakare wato wai shi abin da yake so ai malam kawai gadan gadan shi ma wani mai shari'a ne in ya faɗa kawai sai ya ce haka magana take wanda ya saba mata wuta wai ba shine rabbul alamin ba wato wannan kalma malamai na faɗanta ne saboda tawali'u domin mai da al'amarin ilimi ga Allah kamar yadda annabi Musa da bai yi kwatankwacin haka ba sai da Allah ya ladabtar da shi annabi Musa ya miƙe na wa'azi cikin bani Isra'ila bani Isra'ila suka ji wa'azi yayi daɗi sai suka ce kai Musa akwai wanda ya ji ka karatu a duniyar nan kuwa sai ce ina wa za a samu ya fi ni karatu daɗin wa'azi ya daɗin wa'azi sai Allah ya ce a'a akwai wani bawa na yana can a mararrabar kogi ya ji ka annabi Musa kuma bai girman kai ba kaga wani karatun kuma bai ce ya Allah kuma ya zaka kunyata ni kuma ka ce wani ya fi ni karatu ni ai na dogara da cewa kai kake biya min karatu don haka nace na fi kowa sai ya ce ya Allah yaya zan yi in kai ga wannan bawa sai Allah ya ce to ka samu kifi soyayye ka saka a cikin jakarka ka kama hanya ka tafi duk inda ka lalubi kifin nan ka rasa to ka lalubi wannan bawa yana nan wannan tsakanin sai ya sami yaron shi yusha'u a lokacin yusha'u bai zama annabi ba shi yaron annabi musa ne shine mai rike jaka shine mai rike buta haka sai rike mishi jaka suka tafi tafiya ce tafiya annabi musa ya ce kai laqad laqina min safarina hadha nasara kaga ilimi ko ilimi annabi ya tafi annabin Allah ya tafi ne ma ƙarin ilimi ma amma sai da yace haƙiƙa wahala fa ta kai mana wahala akan wannan karatu da zamu je mu koyo yace kawo mana jakar ta mu gani suka fito da kifi soyayye suka ci abin da suka ci sai suka mayar da shi jaka gajiya ce ta kama su sai suka kwanta suna hutawa Allah cikin kudurar shi sai ya sa wannan kifi ya dawo lafiyayye mai rai da lafiyar shi sai zira da jiki sai zo sai faɗa cikin kogi to sai zama duk inda kifin ya tsaga ya tafi sai wurin ya zauna haka sai zama hanya ruwan ba zai koma ya haɗe ba annabi Musa alaihi salatu wassalam suka farka da shi da wannan yaro suka kama hanya sai da suka tafi sai da suka yi tafiyar yini guda cif rana ta faɗi sannan ce sai ce ina kifin nan namu sai ce ka ai kuwa kaga na manto jakar ma gaba ɗayanta inda muka kwanta muka huta din nan ba wanda ya manta shi ne sai shedan sai suka koma suka fara bi ɗaya bayan ɗaya kagan abin ka ya bata ai da an sauri kai yanzu ɗaya bayan ɗaya za ka yi wa hanya ko to suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai annabi Musa ya ce dama abin da muke nema kenan inda kifin nan ya bata nan ne aka ce mu lalubi wannan mutum da suka je sai suka samu ga ruwa ya tsaga haka ga hanya annabi Musa ya kama hanya ya bi yaje sai samu hadiru lilliɓe da bargo ya zauna bawan Allah annabin Allah sai mishi sallama aka ce hadiru duk garin maguzawa ne yake ciki shi kadai ne musulmi annabin Allah a cikin su sai ya ji an ce assalamu alaikum waiwaya wannan da zai kafin ya amsa sai ya ce annabi ardika salam yau kuma ina nake jin sallama a wannan gari ma'ana garin da baka taba jin sallama ba duk maguzawa ne sai ce a ni ne Musa sai Khadir ya ce Musan bani Isra'ila sai ce eh to kaga annabi Musa tun daga nan zai tabbata wannan malami ya kai tun ban gabatar da kaina ba ya san sunana ya san garin mu ya san dangi na to shine fa yace me ya kawo ka wuri na yace na zo ƙara karatu ne yace a Allah ya sanashe ka ilimin da ban sani ba Allah ya sanashe ni ilimin da baka sani ba dan haka kowa ya ja inda Allah ya tsaye da shi wannan karatu ba za ka iya haƙuri da ni ba yace wallahi zan iya haƙuri kaza kaza aka yi rijista annabi Musa aka fara tafiya yace to da sharadi duk abin da aka gani a makaranta ta ba a tambaya sai san da ne jawabi aka fara tafiya suna tafiya bakin kogi kuma sai suka ga mutane da jirgin ruwa sai suka ga sun san annabi Khadiru annabi Khadiru sai ya tsaye da su suka dauke su babu kokon ana cikin tafiya sai Khadiru kawai sai ya miƙe tsaye kawai sai ya samu wani allo na jirgin sai banka ɗin shi haka sai ya fasa jirgin sai da Musa ya ce a'a a ɗauke mu ba ko kabo kuma ka fasa musu jirgi ya ce kai fa na ce ba tambaya sai ya ce to na manta ne kar ka rike ni da wani suka wuce suka wuce suka sauka jirgin ruwa suka je suna shiga gari sai suka ga ɗan yaro kyakkyawa cikin yara yana wasa Habibu ya kama kan yaro kawai ya murɗe jijjige sai bugan shi gefe guda ya kashe shi ya ce a'a haka siddan ka kai kisan kai ba dalili ba kai ba sabab yace kai fa na ce kar kai tambaya yace to to kai hakuri in na sake to shikenan rabuwan mu suna tafiya suka je gari a sauke su aka ba su masauki aka ki ba su abinci lafiya kenan sai wuce suka je kawai sai suka katanga ta karkace za ta faɗi Habiru sai ya tsaya ya aikin wannan katanga ya kwafa kasa ya gyara ta ta koma ta zauna. Ike to mutanen garin nan dai sun kisa ba mu abinci balle wurin kwana kuma ka gyara musu katanga kyauta ai ba ka dan karbi wani kuɗi mu ma da mun rage guzuri ko yace kai fa na ce yace to karatu daga nan ya tsaya yace bari mu fassara maka abubuwan da ka kasa hakuri akai yace wannan jirgin ruwa da ka gani mutanen kirki ne suka ɗauko mu a ainihin gaban su ko bayan su akwai wani azzalumin sarki duk inda ya ga lafiyayyen jirgi sai ya kwace amma in ya ga an dalje jirgin gefe guda haka sai ya rabu da shi yanzu a bar wannan jirgin sarkin ya kwace shi ya fiye wa masu jirgin ko kuwa a fasa jirgin jirgin sarkin ya ga jirgin da na kasa ya kyale musu ai ba a nakasa jirgin ya gan shi da na kasa ko ba je can su samu allo guda na jirgin su gyara wannan yaro kuma daga gan shi Allah cikin ilimin shi ya sanar shi ne cewa kafiri ne ko ya girma kafiri zai zama kuma iyayen shi sun fituna da shi karshen ta ya batar da su saboda haka da a bashi yayi kafirci ya kafirtar da uwar shi da uban shi dukkansu su uku su shiga wuta gwamma a kashe shi yana ɗan ƙarami shi da su gaba ɗaya duk su tafi aljanna dan an kashe shi yana ƙarami aljanna zai tafi iyayen shi biyu sun mutu suna musulmi aljanna za su tafi amma a bashi ya girma ya zama kafiri ya kafirtar da iyayen da uwar da uban dukkan su zama kafirai duk su tafi wuta haka shi ya fi ko kuwa a basu su zama musulmi gwamma a fara shi tun yana ƙarami yace katanga kuma katangar marayu ce ubansu ya bar musu dukiya karkashin katangar shine ainihin na tsaya na gyara musu don kada wani ya gani sai ya ce zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra yace wannan shine fasara karatun da ka kasa hakuri akai sai ce wa ma fa'altuhu an amri ba da ra'ayina ba da son kaina nayi ba Allah ne ya min wahayi daga nan ne aka fahimci cewa sahihiyar magana annabi Khadiru annabin Allah ne to mahallin shahid a cikin wannan shine annabi Musa tambayar da aka yi mishi kwaya ɗaya ɗin nan ya kasa cewa Allah shi ya fi sani yasa duk aka lagabtar da shi akan haka kaga sai da je sha wahala ya gane ba ma wai a kai ga Allah ba cikin yan adam ma akwai wanda ya fi shi karatu akwai wanda ya san abin da bai sani idan haka ake son malami duk inda ya abu sai ya nuna wallahu a'lamu ya nuna komai yana hannun Allah Allah ya shirye da mu ibalatul ruku'i tsawaita ruku'u ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsawaita ruku'u wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilsatahu bayna sajadataini qariban min as-sawa'i manzon Allah ya kasance yana sanya ruku'un shi da tsaiwar da yake bayan ya dago daga ruku'u in ya sami Allahu liman hamida tsaiwar da yake yi da sujudar shi da kuma zaman shi da yake tsakanin sujuda biyu in yi wannan zama kafin ya koma wancan zama kariban mina sawa'i yana sanya su su zama kusan daidai wa daida gaba su misali a tsaye ya yi kamar minti biyar to a ruku'u kuma sai kamar minti hudu sujuda ya kamar minti hudu in ya sujuda ya kamar minti hudu in ya dago daga sujuda ya sake yin kamar minti hudu kusan daidaita su yake sallallahu alaihi wa sallam yasa kai kasan sallah ta annabi sai dai a kwatanta dai ko kwatanta ma ake ka duba mutane sai wannan yake to ai kaza kaza kaza to ai kaza kaza ai ba mu yadda bane mun yadda to amma ai yanzu mu irin abincin da muke ci ai cikin mu na kumewa to duk kumewa cikin ku dai ai wata ran a ɗan rinka kwatantawa mana Allah ya shirye da mu to wannan kalma yadda ka ji na karanta ta haka ya kamata a karanta ta in ta zo murafa wa jilisatahu kalmar jalsatu in ta zo ita kadai sai ka karanta ta jalsatu amma in ta zo jilsatul istiraha ba a cewa jalsatul istiraha ja ba a cewa jalsatul istiraha sai a ce ji jilsatul istiraha jilsatun bayna sajada tayni jilsatul tashahhudi haka ake karanta ta insha Allah al-bukhari wa muslim su suka rawaito wannan hadisi wa huwa mukharrajun fi irwa'il ghalili albani yace wannan hadisi yana nan ya fitar da shi a cikin irwa'il ghalili a cikin lamba hadisi na 331 annahyu an qira'atil qur'ani fi ruku'i hana karanta alqur'ani a ruku'u kun san wasu idan liman ya ruku'u ba su gama karatun fatiha ba sai bari su karasa wannan karatun fatiha a ruku'u to ba kyau ko kuma ka kiyan zikirori ka karanta kul huwallahu ko wata addu'a a cikin ruku'u ba kyau wato duk abin da yake qur'ani ne to ba kyau a karanta shi ainihin a cikin ruku'u wa kana yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i was sujudi manzo Allah ya kasance yana hana karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujuda wa kana yaqulu har ma ya kasance yana cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan saurara ku ji jama'a an hana ni karanta alqur'ani a cikin ruku'u haka kuma ko kuma a cikin sujuda fa amma ruku'a fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba azza wa jalla a cikin ruku'u dai to ku girmama ubangiji mai buwa da ɗaukaka ma'ana shine subhana rabbiyal azim to da wannan hadisi ne kamar mai askari da makamantansu suka dogara akan cewa babu addu'a a cikin ruku'u sai ce wannan ai mutlaki ne wancan hadisi kuma ya kaidi ya nuna ya yalwata matsala za a iya yin addu'a din wa amma sujuda ita kuwa sujuda fajtahidu fi du'a'i to ku yi kokari matuka a wajen addu'a fa qaminun an yustajaba lakum